wasu rudu taubati
na sharaɗin tuba a baya ya ce wa ya tuba ilallahi subhanahu wa ta'ala to shi kanshi tuban yana da sharaɗi ba cewa na tuba a baki shine makasude ba shi in mutum zai tuba ya ce astaghfirullah akwai abin da ake nema wurinsa kuma sannan ya zama cikakken tuba shine sai ce me annadamu alama fata yin nadama akan abin da ya tsere mana abin da ya tsere abin da ka aikata na sabo wanda ya wuce ka yi nadama shine ka samu damuwa a kai mai yasa ma ka aikata to wannan tuba kenan ya samu ka tuba da baki zuciyarka ya samu damuwa kana nadama cewa me yasa ma na aikata abu kaza
niyyatu Allah ya ruda ila zambi sannan cikon sharaɗin kuma ya niyan ba zai koma zuwa wani zunubi irin wannan ba ko ko wani zunubin ba
bima baqiya alaihi min umrihi a cikin abin da ya saura a kansa daga rayuwarsa mana ya tuba da baki ya yi niyya a zuciyarsa in Allah ya yarda wannan abun har ƙarshen rayuwarsa ba zai ƙara yi ba tuba kenan wato kar ya ce a ai Allah ya ce ina tuba yanzu zai gafarta mini da niyan kuma za ka yi an jima wannan ba tuba ba ne
wa an yatruka ma'asiyata sannan kuma ya bar saɓon Allah nan da ya ce ya tuba a kansa sa'ati a nan take a lokacin ba wai na tuba ai ko zan tuba an jima ko zan bari an jima a nan take na tuba a baki na bari a zuciya na bar kuma wannan aikin in kana mutalabbisan biha to wannan in ya zamo yana mai cuɗanya da ita kamar misali yana sa- yana sabo ne na zagi ya ce ya tuba yana cikin ya ya bari yana sabo ne na shan giya yana cikin ya bari yana sabo ne na zina a halin da ya ce ya tuba yana cikin ya bari ba ya ci gaba ya ce na tuba ba in ya ci gaba ya ce na tuba wannan ba tuba ba ne
wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata sannan bai halatta gare shi ya jinkirta tuba ba da zaran tsoron Allah ya sauka a zuciyarka to ce na tuba da waɗannan halaye guda uku na faɗi a baki na bari a zuciya na fita daga aikin kar ka jirkita ka ce to wata sai gobe zan tuba jibi zan tuba don rayuwanka ba halinka yake ba rayuwanka yana yiwa dan da kace ka tuba an jima kamin an jiman ka mutu to da zaran ka ce ka tuba to ba halau haram ne ka jinkirta tuba nan da nan ka tuba na barin aikin da kake yi.
wala yaqulu hatta yahdini Allah kar musulmi ya dinga cewa to ai shirya na Allah ne sai sai Allah ya shirye ni to wannan bai dace da shi ba Allah ya shirye ka baka yi niyyar shiryan ba kenan kar ya ce sai Allah ya shirye ni mai cewa ai shirya na Allah ne Allah ya shirye mu zama bari to bai da niyyar barin kenan in yana da niyyar barin zai sa a zuciyarsa wannan abin da na bari sai Allah ya taimake shi amma ya ce sai Allah ya shirye ni wannan menene shi fa innahu fa innahu min alamati shiqa'i To faɗin haka yana daga alaman tsiya na lahira don yana da wuya ya tuba ɗin walhizaniya kuma alama akwai taɓewa tare da shi wa damsil basira akwai kuma shafewan basira wato shafewan basira abu gashi a sarari ka kasa gane shi shine sai a ce basiranka ya shafe wato wayanka ya bashi kenan inda ba in kana da basira da zaran ka ci ka ji ka wani abu ya dame ka kai dan take na anjima ba wajen ka sai ka ce sai anjima to inda kana basira ai watakila ba za ka kai anjiman ba
wa yajibu alaihi hifdhu lisanihi to wajibi ne akan baligi yana magana awwalu ma yajibu alal mukallafi ne dai har yau ya wajaba akan mutum baligi hibzu lisanihi ya kiyaye halcinsa min al-fahsha'i daga alfasha kamar zage-zage maganganu marasa kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wani mutum da ya ce ai mani wasici kai mani wasici kar ka tsawaita sai manzo Allah ya kama hancin sai ce kaga wannan ya ce kufa alaika haza ka kame wannan ka kame wannan kiyaye hancinka ya ce ya rasulullah hanci ma wani abu ne ya ce ai abin da ke halakar da mutane maganganun da suke faɗa a hanci to yana daga cikin abin da ke halakar da mutum halce to ka kame hancinka ga dukkan abin da ya fi nufi alfasha zage-zage yi da wani rada da sauransu wal munkari da abin da shari'a ya ki wato abin da shari'a baya so ومن كلام قبيح ya kiyaye kansa daga maganganun munana maganganun munanan nan ba su da kyau magana mai muni a kanka ko a kan wani kai ko da ka ga wani ka aibata shi shi ma ya kame kansa gabanin zance mummuna وأيمان الطلاق da rantsarantsan shika ma'ana rantsarantsan shika shi ne yana yiwa ka saki matanka bai sani billahi lalli la ilaha illa huwa in manye kaza ba matata ta saku to ai mani dalaki kenan wallahi tallahi in kin yi kaza kin saku ka ce min matanka kenan to rantsarantsan na shika yana yiwa ka ce min matanka wallahi in bana nan in kin fita kin saku to ka fita ne bata sa- baka sani ba ta fita wa ya gaya maka to ta fitan ta dawo ɗakin ka baka sani ba ba matan ka bane kai baka sani ba kaga za ku yi zaman banza kenan ai ma ni ɗalaki wallahi ina ya maka za mata ta ta saku to irin waɗannan maganganun mutum ya kiyaye shi
وانتهار المسلمين haramun ne tsawatar da musulmai musulmai suna zaune lafiya kar ka tsawatar da su ka zama mutane suna zaune ka zo kai tsawa don su firgita ko ku ka faɗi wani magana mai wanda zai razana musulmi haramun ne وإهانته dan uwanka musulmi ka walakanta shi haramun ne bar ganin kana wani matsayi ka ce kana walakanta mutum musulmi ko ya sallama da kai ka ki fitowa ko ya magana da kai ki ki amsawa ko ko a yana zaune na neman wani abu a wajenka a duk dai abin da ya shafi walakanci ga musulmi haramun ne وسبه hakanan zagin musulmi haramun ne وتخويفه ba shi tsoro fi gairar haƙƙin shari'in ba cikin haƙƙin shari'a ba kamar ka ce zan kashe ka zan ci mutuncinka ko zan turo maka kamar yanzu misali a ce zan turo maka yanki da nafi kaga mutum mai tsoro ne ka ba shi tsoro ko ko zan turo a ci ma mutunci ko zan turo zan sa a yi maka kaza duk waɗannan ba ce abin da ya sa ce fi gairar haƙƙin shari'a wato in ya shafi shari'a ne kamar mutum ya yi abin da ya shafi za a- za a hukunta shi to mutum ya ce zan sa maka bulala kama da kari za a maka bulala tamanin ko a tsare ka ko a yi maka kaza wannan haƙƙi shari'in kenan amma ga kawai mutum yana zaune ka ba shi tsoro musamman ka san mai tsoro ne kai eh wallahi barayi za su shigo gidanka yau ko ko ai zan turo maka barayi ko ko duk dai abin da zai ba shi tsoro dai musulmi haramun ne ويجب عليه حفظ بصره har yau ana magana akan baligi ya wajaba akan baligi hibzu basarihi kiyaye ganinsa عن النظر إلى الحرام ga barin kallo zuwa haram ai Allah subhanahu wataala akwai abin da ya halatta ka kalla akwai abin da ya haramta ka ka- ka ka kalla wa kullil mu'minina yaghullu min absarihinna Allah ya ce ka gaya mu'minai su rinsa idanunsu ga barin kallon haram to karka ka kiyaye ganinka ga barin kallon haram wannan abin a- yana da wahala yanzu misali an ce karka dubi da matan da ba taka ba karka saurari magananta karka saurari alfasha da sauransu to idan yanzu wadda- yadda rayuwa yake kowa bai da ikon ya kare kansa ga barin mata masu tsaraici ko masu mata masu guntun tufafi ko mata masu bayyana kansu a waje to idan abun ya zama larura sai ya zama kawai an wuce ne ya fada idon ka wannan ba ganganci ba ne amma ka gani ka saura ka kware ido ko ko ka nemi ganin nan to shine haramu abin da ya fi karfin ka kamar yadda yanzu ya fi karfin kowa kowane irin mutum ba yadda zai yi ko ma'aikaci ne a wajen aiki zai zauna da irin waɗannan mutane da sauransu to wannan da akwai sauki akwai abin da ya fi karfinka babu dama amma abin da bai fi karfinka ba to an ce ka kiyaye ganin ka gabanin duba zuwa haram ولا يحل له ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم bi halatta ga baligi ya yi duba zuwa musulmi bi nazaratin tuzi duba wadda za ta cuce shi wani duba wanda za ta cuce shi akwai halin da mutum yake baya son a gan shi kamar halin tsaraici ko yana bayan gida ka leka shi ko yana cikin wani hali ka leka shi ko yana cikin duban da ya wanda in ka san in ya gani zai cuce shi to haramun ne إلا أن يكون فاسقا to sai dai idan shi abokin nan naka wanda aka ce karkai masu duba wanda za ta cuce sai in ya zama fasiki ne ma'ana fasiki shine mai fita kan hanyar addini fasiki al- eh, shine mashayin giya mazinaci ba a kiran shi kafiri shan giya bai fidda mutum musulunci zina bai fidda mutum musulunci ƙarya bai fidda mutum musulunci sata bai shirya da musulunci amma sunan mai yin wannan fasiki saboda yana aikata manyan zunubai to bai da kyau ka zamo abokinsa idan mutum ya zama abokinsa fasiki ne fajibu hijiranu kaurace masa ya zuba domin inna ɗabi'a yana satan ɗabi'a idan ka zauna da fasiki tun kana ganin nauyin abin wata rana za ka daina ganin nauyin tun kana ganin nauyin wata rana kuma za ka shiga ka taba ɗaya ko biyu to saboda haka ka kaurace ma ɗan uwa ko ko abokin zaman ka wanda yake eh, eh, fasiki ne
ويجب عليه حفظ جميع جوارحه wajibi ne akan baligi musulmi ya kiyaye dukkan gabansa wato Allah ya baka iko ya baka kiwo annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne za a tambaye ku abin kiwon ku to Allah ya baka kiwon wasu gabobi a jikinka kaman hannu Allah ya baka iko ka kama wani abu ka kama kamar al'aura Allah ya baka iko ka taba iyalinka a wani wuri kar ka kama kamar kallo Allah ya haramta ma ya halatta maka baki Allah ya halatta maka sha wani abu to waɗannan gabobin duka wajibi ne ka kiyaye dukkan gabobin gwargwadon ikon ka wanda zai wo gare ka ya zama in yana yiwa kan halcin ka ya ƙarya in yana yiwa kan zakarin ka ya yi zina in yana yiwa kan hannun ka ya kama abin da yake haram da sauransu shine ce to lallai ne ka kiyaye dukkan gaɓoɓinka gwargwadon iko والصداقة gwargwadon iko abin da ya fi ƙarfinka wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha وأن يحب لله sannan idan zaka so mutum ka so shi don Allah yayi soyayya don Allah don ana magana akan baligi ne kai soyayya don Allah kar ka so mutum don kudin sa ko don wani abu nasa annabi yana ce kullu subatin la lillahi akhiruhu inna lillahi duk wani abotan da aka yi ba don Allah ba karshen sa zai zama masiba inna lillahi to in zaka so mutum so shi don Allah ويبغض له to in za ya ƙi ya ƙi lahu dunya ma'ana ke don Allah shine mutum yana saba ma Allah ka ƙi shi don wannan aikin ba wai a'a kawai ka ƙi kai ka ƙi mutum don Allah dan ya saba ma Allah me yasa kake son wani ana son shi saboda Allah na ga masoyin Allah ne ka ƙi shi kuma don Allah ƙin nan dun ya saba ma Allah ba haka kawai ka ce wai ina ƙin shi dun yayi kuɗi ko ina ƙin shi dun ya zama mai ɗaukaka da sauransu wannan haramun ne
ويرضى له ka yarda lahu don Allah in ba shi hakuri ya yarda ya yarda don Allah ويغضب له in za ka yi fushi ka yi fushi don Allah ويعمر بالمعروف sannan abin da ake so ga baligi wanda ya wajaba a kansa ya horo da ya kamata abubuwan alkhairi ya yi horo da shi ku yi kaza ku yi sallah ku yi azumi ku yi zaka ku daina zage-zage ku daina kaza ma'arufi kenan duk abin da yake ba da layi horo da shi وينهى عن المنكر mai hari ga duk abin da shari'a yake kamar alfasha din da sauransu ويحرم عليه الكذب ƙarya haramun ne akan baligi wala abu ƙarya mummunan abu ne idan ya bayyana ka ji kunya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bai gushe ba yana ƙarya har a rubuta shi wajen Allah makare shi kar ka yadda mutane su dinga cewa wajen wa aka jin aka cewa ne to wannan makarecin to in ka zama ka har wajen Allah kai makareci ne saboda ƙarya haramun ne
والغيبة wal gibatu da rada wato giba shi ma wanda mu ya dame mu yanzu shi ne kai maganan wani wanda a gabansa ba za ka iya yi ba giba kenan Za- duk maganar za ka faɗa kan mutum to ka faɗa wanda in yana nan ma za ka iya faɗa to amma idan a gaban shi ba za ka iya faɗa ba ka yi gibansa kamar an ce mazala yana zaune sai wani ya wuce sai aka ce sai wani ya ce "Kai, wannan mutum da tsawo yake annabi ya ce ka yi gibansa haramun ne ka yi gibansa cewa da tsawo yake ko ka ce wannan gajere yake to ka faɗa a gabansa mana to wannan giba yi da wani yi da wani ba wai ya ka faɗi aibinsa ba ko da wani abu ne a jikinsa wanda a gabansa ba za ka iya faɗa ba to ka yi gibansa to haramun ne والنميمة da annamimanci annamimi shine ya zo ya zauna ya ɗauki maganan wannan ya je ya ce ma wani ya ce maka kaza wani ya ɗauko na wancan ya kawo wannan ya ɗauko na wannan ya kawo wannan wannan abin ya yi muni kwarai annamimanci ba da kyau haramun ne a cikin addinin musulunci wal kibru girman kai haramun ne
wal ujubu jin kai ne jiji da kai ni wani ne fa ni fa wani ni dan wani ko ko ni mai ilimi ne ni mai kuɗi ne ko ni dan wani haramun ne wal riya'u da riya ma'ana riya aiki ne wanda za ka yi don a faɗa in ba a faɗa ba za ka faɗa ba kan mutum da yawa mutane za ga in an zo an nemi gudunmuwa in kai da shi ne ba zai baka ba amma idan akwai mutane sai ce a bashi don aje a faɗa ai wani mai kyau to wannan gaba ɗaya ba ya da lada manzo Allah ce za a zo ranar kiyama da wani mutum da dukiya ya tambaye shi me kai da shi ce na kyauta Allah ya ce kai don a faɗa ne an faɗa kai shi wuta haka nan za a yi ko da ilimi ne din nan za ka karantar kai don Allah kar kai don riya ka zauna cikin mutane ka ce kai ai ana faɗin karatu na da sauransu babu lada ko ka zauna a jin mulki ana faɗin adalci na babu lada to shi yin riya ka yi abu don a gani ka yi abu don a gani ba don Allah ba haramun ne wasumatu da ji da jiyarwa shine ka ji maganan wannan ka kai ma wannan ka ga wannan ka ya kusa da annabi mancin wal hasadu hasada hasada din nan shi ma mummuna abu ne ma'ana hasada kawai ba wani abu bane mutum ka ganshi da ni'ima kai gurin da Allah ya gusar da ni'iman nan kai niyyar ce kai baka so da wani ya samu kaza ba kai mashi hasada yawa ba wai kawai eh, din yayi kudi na jin haushi a kai dai kana gurin wannan ni'imar da Allah ya masa ya gushe to wannan hasada kenan shine farkon sabon da aka yi wa Allah a bayan ah, halitta shine farko hasada ya kori shedan daga aljanna ya ma annabi Adam hasada Allah ya la'ance shi an yi an yi warki ya kasa warkewa da aka zo duniya ma hasada aka fara wa Allah sabo kabila ya ma habil hasada saboda kan mata saboda haka babu wani mummuna abu kaman hasada hasada ka dinga ganin wani me yasa ya samu kaza to Allah da yayi ka ya shirya nasa ya shirya naka saboda haka in kana masa hasada kai kullum kana ja baya shi ko yana ci gaba alhasudu la yasudu mai hasada baya shugabanci har abada
alhamdulillah